izmi al-fadli ko fali izmi al-fadli allazi intaza bihi as-sahaba ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga cikin littafin alkafi fi ilmi taskiya na maulana shekh islam wa sa'adatul anam a shekh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu arda za mu tashi a cikin inda yake cewa fali izamil fadli alladhi imtaza bihi as-sahaba bi barakati suhbatihi alayhi salam yazharu asru hadhihi at-tazkiyati alayhim fi muddatin wajiza wa biduni adna kulfa siwa mujarradil imani wal akhdhi fil a'mali salihah yace to saboda girman fadalar da sahabbai suka zama sun ke bantu da ita saboda albarkar abokantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi ai abin da nake gaya mana babu yanda zaka yi ka kai matsayin martabar sahabi saboda babu yanda zaka ka iya yin kankan kan da shi a cikin wannan martabar in ba ka ga manzon Allah ba kuma baka gan shi ba ba kuma zaka gan shi ba a gani irin wannan na alam na bayyane sai ka ganshi a mafarki ko ka ganshi a wani alam din daban amma dai alam din da kuka zauna tare da su ya zauna tare da su yujalisun fi hali in takallamu takallama ma'ahum wa wa in dahiku dahik su zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hira akan maganar gida ya tashi ya je gidansu ya sahabin annabi Ibn bin Malik ya ce masa manzo Allah na fara yin nauyi ina so ka sama min wani wajen da zan rika yin sallah a gidana ya ce to yaushe kake so in zo ya ce lokaci kaza suka je gidan da lokacin hantsi da shi da sayyidina abubakar suka je suka sallama kawai ya kawo dan abincin da ya sarrafa ya ci zala ya ci ya sha ce ina kuke so na muku sallah ya nuna ya ce can muke so aka shimfiɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar ma karaunu irin karaunu takambar makaban nan sai da aka yayyaka mata ruwa sannan ta dan miƙe saboda ta sake saboda wani aka yi shimfiɗa ya yi musu sallah ya yi sallah raka a biyu aka yi sallah a wajensu anas ibn malik ya ce ya je gidanmu can gidan abu talha nan ma ya yi sallah ya ce da ni da wani yaro kamar sa'ana mu muka tsaya a bayansa su un musulmi ma mata da sauran mata su kuma suna bayan mu shi ma na kawo shi a cikin sahun mata da sahun maza gidansu zai je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na dan yi abinci ne a gida ya ce to ya kake so a yi ce mu je tare akwai hadisin da ya zo a cikin sahih na ibnu hibban wanda manzo Allah yana tare da sayyida Aisha ya zo same shi ba su ci abinci ba suna zaune tare da shi da matarsa an yi ba ci abinci ba ya zo ya ce ya rasulullahi na shirya wani abinci ne shi ne nake so ka zo mu je gida a ci ba fa ya kawo abincin ba a je gidansa a ci abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan tafi tare da wannan ya nuna Aisha ya ce ito manzo Allah mun da da so muka ka zo mu zai aje a ci abinci ce zan tafi tare da wannan sai da aka maimaita sau uku ya ce to bismillah manzo Allah mu tafi tare da ita suka tashi suka tafi tare da matarsa aka je can aka je aka ce to ai da bata ci ba to kuma zai kunsu manzo Allah yana kunso abu ne a leda abin da yake yayi da yanzu to haka abin yake to ka gani saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun taka wata irin martaba wacce ba yanda za a yi mutum ya yi wani irin aiki in ba irin kalan wannan ba so abin da ke faruwa a ciki shine aikin da suka yi suka samu wannan martaba din lokacin aikin da kuma yanayinsa ba zai yi a yanzu ba shine magana domin aikin su yi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tattauna da su akan matsalar gidansu matsalar 'ya'yansu komai a taso a zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai a taho ya tashi ya je gidansu a ci abinci tare a sha ruwa tare a yi wannan bacci manzan Allah ya sha bacci kansa yana saman wani cinyar sahabi daga cikin sahabba musamman irin su sayyidina Ali an sha wannan ka gani a hau abun hawa tare a yi wa komai haka yake yi tare da su to wannan babu yanda za a yi wani ya yin wannan saboda sahabbai sun ci gaba wannan kuma ba inda za a sai a kuma sai kallo kawai to da saboda wannan martabar da suka samu saboda albarkar abokantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi yadhharu athru hadhihi tazkiya sai ka ga alamomi da guraben wannan tsarkakuwar tana bayyanuwa a gare su fi muddatin wajizatin a cikin dan lokaci takaitacce wa biduni adna kulfa ba tare da kuma wata wahala wacce take ta azo a gani ba siwa mujarradul iman sai dai tsabar kawai imani din wal akhdhi fil a'mali salihah da kuma yin riko da aiki mana garci saboda haka aiki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai abin da yake magana akai wannan shahararren hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla jabali uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu na rantse da wanda rayuwa take hannunku da ɗaya daga hannunsa da ɗaya daga cikin ku zai bayar da abin da ya kai kwatankwacin dutsen uhudu saboda girma amma duk zinari wannan abin wallahi ba zai kai mudu ɗaya daga cikin su ba ko kuma fafakin mudu din abin da ake cewa fafaki bai yi tsoro ba an bar shi kamar irin bai haka an shafe shi to haka ba a cika mudu ya yi tsoro ba haka girgije yawa kamar haka to ba zai kai wannan ba mudu ɗaya da sahabi zai baya ya fika baya da akwai riwayan hadisin da ta nuna cewa lau an faka a hadukun misla jabali uhudin zahaban kulla yaumin eh akwai ruwan da ta kara da kulla yaumin kullum ya bada kamar kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya kullum ya rika bayarwa ba zai kai mudu ɗayan da sahabi ya dauka ya bayar wannan Allah zinal mizul mutawwi ina min al-mu'minina bis sadaqati inna wani su abu atik da suka rika kawowa tiya daya ta dabino wallahi ko dutsen uhudu ka bayar na zinari kullum kake bayarwa ba zai kai na wadancan ba saboda me saboda su sahabbai ne kai ko farar hula ne to imana su sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam walan ma taqadama zaman yayin da zamani ya ci gaba ya tafi ya tafi ya tafi ja al mutaakhiruna sai waɗanda suka zo ƙarshe suka zo fa aradu zalika sai suka yi nufin su ma ko za su yi irin wancan abun فوجدوا أنفسهم في ظروف لا تمكنهم من نيل أو لا تمكن لا تمكنهم من نيل نصيب من التزكية sai suka samu kansu a cikin wani yanayi wanda ba zai ba su dama su samu wani rabon su na tsarkake zuciya ba tunda babu waccan garanti din automatic din to yanzu ana ana nufin sai an yi saran tauri yana na sai an yi saran tauri to saboda haka sai an yi haka to shine sai ya ce biduni tajarrudin ba tare da sun zare sun tobu daga barin komai ba wa'ati zalin da kauracewa hatta yaqwa afru hazi taskiya alaihim har sai sun samu karfin wannan tsarkakewar zuciyar shi ma yazo ya tabbata a kansu idan suka samu suka cimma manufarsu kuma fa ya'udu ila al-khulta sai su dawo su ci gaba da shudanya da mutane sun taka inda ake so a kai kenan wa musharakatul muslimina da kuma musharaka da musulmi fi atrahihim a cikin abubuwansu na bakin ciki wa afrahihim da kuma abubuwansu na farin ciki wa bidhalika sarat al-uzla to daga nan ne aka samu cewa wannan kauracewar min ahammi arkani suluk tana daga cikin mafi muhimmanci na rukunnan suluki wa inni la a'taqidu fi tasawwuf ghayra hada yace ni bana itikadin akwai wani abu a sufanci in ba wannan ba wa samaratu hada da kuma abinda wannan abun ya haifar ana magana ana cewa abin da zai haif idan ka ga an yaba wa bushiya ai saboda 'ya'yanta ne eh ko ba haka ba in ka ga ana yaban bushiya me yasa ake yabanta ƴaƴan da take haifuwa shine kawai ko ko in ba ta haifuwar 'ya'ya to saboda inuwar ta ne to a cikin dai abin da samara din ne ake yaban abu dan shi amma ita da karan kanta ba za a damu da ita ba ba haka wannan yake to shi yasa in ba za a soki tasawuf akan kansa ba sai a rika kallon mutanensa kuma ya an tashi kallo din kar a kalli a a a mene sunan su ya ake cewa kar a kalli tsinta kar a kalli tsinta a ciki dan me yasa farsa za a nema sai a kalli masu kyau waɗanda suke da suke da inganci waɗanda suka nuna suka yi nuburi amma kawai shi ne sai a nemi da suka motse suka tsokane suka waye da sauransu a ce wai da su za a kalli yan ai wannan bishiyar ba abinda take yi sai ku kalli ba su wane da wane fita a to kuma kun manta da su wane da wane sai a kalli da ifan waɗanda kawai kayan shara ne su ake kallo da su za a kwatanta wannan akai ba a kallon waɗancan gagaruman وإني لا أعتقد في التصوير هذا ومن زعم أن هذا مأخوذ من أي مصدر من المصادر غير الكتاب والسنة فقد أعظم الفرية على الله yace da haka wanda diyeri ya cewa abinda sufaye suke fitarwa an same shi ne daga wani littafi na daga wasu littattafan da ba littafin Allah da sunnar manzon Allah ba to hakika ya girmama kiran ƙarya ga Allah saboda ba abinda ba inda aka samu wannan abin sai a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi haka duk a baya wala farka bainahu wa bain man yaqul babu bambanci a tsakaninsa da wanda yake cewa innal islama ma'khuzun min al-majusiyya wal budhiyya shi musulunci kansa ai an same shi ne daga majusanci maguzanci da kuma budhiyya addinin budda ba haka suke cewa ba aikin musulunci ta inda za ku gane haka babu kamar aikin haji haka suke cewa saboda za ka ga ana yin abubuwa da duwatsu da yawa abubuwan dutse ya yi yawa a je arfa a tsaya dutse ne wannan akwai masu bautar dutse a zo ɗaki guda ɗaya a ta kewayawa haka majusawa suke yi akwai mai irin wannan abun suka ce sallah ita kuma an ɗauke ta ne daga addinin budda su ne masu yin wannan abun su zauna su shiru abin da ake yi kenan a wajen sallah duk abin da addinin musulunci kai da kake ta wani cika baki kana ganin cewa ku kadai kuke musulunci to musuluncin na kama kansa gashi can abin da wasu suke faɗa a kansa ka ji fa haka aka ce wani sai ya ce ai bai kamata a rike carbi ba saboda asalinsa addinin hindu su suke rike carbi kaji su ne sai su tafi carbi suna yin haka sa me suke cewa to ka gani suka ce yanzu karko wannan akai amma sai ka ga mutum ya dan makala wata ya kawunta wa yanzu a hannunsa shi alfabet din boko ne arewar wannan kai carbi da zaka sa aljihunka shi wannan ba yarda da shi ba irin na mutanen hindu ne amma ita wannan wannan din zamani ya kawo ta wannan kawunta din duk abin da aka zarge ka da shi sai da aka zo aka haye masa aka ki aka aha aka ce a mutum wali ya yi magana da dan uwansa yana gari kaza yana katsina shi kuma yana sokoto sun yi magana a nan wajen ba zai yi wa imani ɗaya haba hankali ya za ya ɗauka yanzu sai kai magana da mutumin da yake america me ya haɗa abin ina da lambarsa ina da network ina da waye da sauransu an kira amma ya aka yi muryar ta je wajensa ya gane taka ce kai kuma ya aka yi ka gane tasa ce a nan wajen abin da zai ce maka ikon Allah ne kai musulmi ne to ikon Allah din kuma shine sai yanzu a zamanin sa aka fara ikon sai yanzu a zamanin sa Allah ya fara iko zamanin magabata waliyai su wannan Allah bai fara iko a wannan lokacin ba aha asib bin barqaya da ya kawo annabi Sulaiman gado akan wannan inni atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk saboda wanda ya kawo ifrit wani gingine mai da ya cewa inni atika bi qabla an taquma min maqami kafin ka tashi a zaman majalisa ka tashi kafin zaman fada wato daga safe zuwa yamma zan kawo shi ba fa karamar tafiya bace tsakanin garin da yake din Palestine da Sham da Saba nisa ne ba karami ba yace zan kawo to ba karamin kokari ya ba shi kansa ifritin zai yi zune ya bi iska zai da koki ya tafi ya kawo kafin ka tashi insha Allah zan kawo maka ya a yayi nisa ba haka ake so eh to ni zan zo maka da shi kabla an yartar da idan ka tarko ka dan kanka sama ka sauke zaka gan shi kuma alqur'ani ya ga mana an kawo saboda yace falam mara'ahu mustaqirran inda haka alqur'ani yace kawai yayin da ya gan shi a nan take kaga bai koma ta kan wancan ba bai koma ta kan shi wazirin nasa asib bin barka ba sai ce ne qala hadha min fadli rabbi la yabluwanni ashkuru am akfur shikenan wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim shikenan yanzu magana ta kare har an riga an samu sai kuma kokarin ya za a canza garan kar ta gane gane nakiyu laha arsha nanzur atahtadi am takun min alladhina la yahtadun shikenan an gama har an kawo margadan yayin ya kawo wannan abu min fadli rabbi tun zamanin annabi Sulaiman ake wannan ake wannan mu'jizar ake ikon Allah nan eh tun zamanin annabi Sulaiman ake wannan ikon Allah amma ko sai da aka zo tsakiya za bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kamata a ce ikon ya kai ya kasai ta kenan tunda manzon Allah ya zo to ko bayan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi intiqal ila rafiqil a'la an tafi asrul sahaba ya tafi asrul tabi'in ya tafi asrul tabi'in tabi'in ya tafi Allah ya ci gaba da wannan ikon Allah nasa duk ba a yadda ba sai yanzu sai da aka zo next level to sanar yanzu da na kusa aka dawo kuma ya nuna da ikon Allah Allah dan da iko za mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani shi har yanzu a shi yana iko yayi sabon iko sai wata wannan magana ce ta hankali ba zai iya daukan ta ba akai a gani ustazan da duk suka ce muku babu karamar waje duk suna da wannan wayoyin a jihunsu kuma karamar in baka yadda ta waliyi bace ta waye ta waye ta waye samson wani mugu wani dan iska ne kaga haka ne shi yayi ta ka gani ana magana yanzu da kana jin murya yanzu kai za ka iya yi kana waya da shi yana kallon kai abin da yake yi kenan yanzu nan take kana yi video call za ka iya yi ka yi snapchat ka yi wa ne da abubuwa ga su nan kala kala kala kala kala ka hada first time kake da shi duk abin da kai za ka yi ilka'i na wannan abin da ake ciki aka tun ana yin infrared ka jona jikin wannan da wannan haka lokacin da ana infrared ake ce mashi sai ka hada wannan da wannan wayar wacce take da infrared da wannan za ku kukkunna sai a jona a kai wani shi ne fa wannan kiran madadi da ake yi ina a dauki madadi daga wani ya sa wa wani wanda ba a yarda da shi a sufanci ba to madadi ne daga wannan za ta dauka ta samu wannan haka madadi take nema a wajenta me za ku ku sa password na madadin me wannan madadin kuma ai akwai password ko haka sai a sa ta jona ta jona madadi ya tafi ya tafi ya tafi aka zo kai wannan infrared din yana bata lokaci ya kamata a yi tsayu a nade shi aka dawo bluetooth shi ma a jona da dan yi sacin kadan kadan kadan kadan kadan har ya tafi aka ga yayi dile aka ce zanda shi ma to yanzu akwai airdrop wanda wannan yake wanda wanda apple suke da shi idan kana da apple da ta kana kunnawa zai ce ya gan shi da ka ce haka zai ko sun kai guda nawa haka zai dauke shi ya fi zandan ma sauri ƙasa da walƙawar ido zai yi maka haka abinda kawai ake bukata ka yadda cewa za ka karba madadin da za a turo ma ka yadda a accept da ka yi accepting ya shiga wajen ka shikenan hada alkur'ani ake turo wajen haka ba eh jan ta wannan madadin da ake wannan akai duk ba a yadda wancan madadin suna yi ba wancan wannan abun wannan ikon Allah duk ba a yadda na da ba sai na yanzu aka yadda da shi duk abin da ake tunani ba a wannan akai a ciki mota yanzu an yi maganar mota za ta zo ta zauna sai a zo a yi wannan akai idan ka zauna za ta tsaya ta auna yanayinka da kake idan kai dogo ne akwai da za ta yi adjusting ka matsa da kujerar in kai gajere ne akwai da za ta jawo ta jawo stiyari din ta ja maka kujerar ta zauna ba kai fa za ka ce ba fa ba kai za ka latsa ba idan ana latsawa ko akwai wanda ake ci da karfi ka daga ka ja ki haka to yanzu ka koma ka koma akwai abin dan bosin haka wanda za ka latsa da ka latsa ya ce zu ta tafi duk wannan an wuce shi da ka zauna za ta auna tsawonka idan kana da tudu yadda za ka iya hangowa gaba za ta bashi haka in ba ka da tudu sosai za ta daga ka haka yadda za ka hango gaba kujerar za ta daga ka da zamanka da yanayinka take amfani a kai duk wannan zamanin da duk ba yadda da shi ba amma yanzu duk an yadda da shi ka gani saboda haka in ka tambaya ka ce mai wani ai a ce ci gaban zamani ne wannan ya kawo wannan abu to da shi kuma Allah dama da ya tashi sai mazala sai faɗi wata magana ce la ta subudda a inna Allah huwa da kar ku zagi zamani Allah shine zamani wannan mutane suna faɗa ba su san me suke nufi ba saboda haka sai a ce ci gaban zamani ne Allah shi ne zamani kasu wa kawo wannan abu kuma ya sake komowa da yayi wajen Allah kullu shay'in halikun illa yana sai an dawo duk ku gaba ke yake wa ku yana ma wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid komai yana yana nuni akan kadaitakar Allah madaukakin sarki to haka yake to shine sai yake cewa ba shi da bambanci da wanda yake cewa musulunci an ciro shi ne daga majusanci da buzanci wa haula illazina yunkiruna tasawuf ka ga mutanen nan masu inkarin sufanci wa yakadu ahaduhum yasjud za ka ga ɗayansu ya kusa ya kai goshinsa ƙasa ya sujada saboda girmamawa idan zukira ibn taymiya idan aka ambaci sunan ibn taymiya saboda wata kadasa da suka bashi suna ganin wani mutum ne wanda yake kasaitaccen da ba a maimaituwar irinsa wani abin da suke wannan akai shine hatta tawassuli ana yi da kabarin ibnu taymiya eh su su yesu yesu to idan ka ga wannan abin shine abin da ke akai yace ya sai ka ya kusa su jira idan aka amince ibnu taymiya wa ibn al-qayyim da ibn al-qayyim يجب عليهم أن يتأكدوا بأنهم سيخلجون في يوم سيخجلون في يوم من الأيام يتي يا وجب أجريس السني ستبتا إن جمع لنا شيخ بأنهم تواسوا سيخجلون والله زاس جكوينيا في يوم من الأيام وترانا دقت كرانيكم عندما يراجعون جميع مؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه يتي دلو كتشند سكا كوما سكا رقا يمراجع لتتفن شيخ الإسلام الناسو wa talmizihi da almajirin nasa ibnu taymiya to nan kunya za ta kama su fa inna fi mu'allafatihi ma domin a cikin littattafan nasu akwai qadran laysa bil yasiri wani yanki wanda ba dan kadan ba mimma yadullu ala annahu ma imaman kabiran fi hadha al mazhab wanda yake nuni akan cewa su ma wasu gagaruman shugabanni ne manya manya a cikin wannan sufanci din yanzu mu ce duba madarijus salik na ibn qayyim ya duba al-bayan al-bayan shafi liman sa'ala an dawa'i kafi wanda ya sa wa suna adda'u wad dawa ya duba as-sayful maslul ala shatim rasul ibn taymiya saka gane cewa wannan mutanen ko anya ko su ne wanda wanda liman unguwar ku yake cewa sun ce kaza din nan ko ba ƙarya musu ba haka madarijus salikin in ka kalli wannan abin zaka zaka yi mamakin shi ina jin sa saba sawai a madarajin sarkin fi sairi bai na iyaka na abudu wa iyaka na sta'i haka haka sunan littafin yake akwai akwai akwai a a a tariqul hijratain shi ma nasa ne na ibn ibn qayyim haka suke ila janibi imamatihi ma fil fiqh wal hadith zuwa ga janibin shugabancin su a fiqh da hadisi wala ya'nini tilka al masail allazi allati shazza fiha yace ban wai damu da wannan matsalolin da suka suka zama shazozi a cikin ta wanda al'umma suka taru a nan wajen su suka killace wa khalafa al-ummat al-islamiyya suka saba wa sauran al'ummar musulmai qatibatan duk baki da su fiha a cikin wannan matsalolin ban damu da wannan matsalolin ina magana akan matsaloli na daban fa inna hadha kulluhu wannan ma dukkan sa la yukhrijuhuma min sufufi ulama al-umma ba za a cire su daga cikin sahu na mutanen ilmai malaman al'umma ba kaji adalci ne maulana shi wallazina yukallidunahuma fi ma khalafa fihi amma mutanen da suke koyi da su cikin abin da suka saba wa al'umma wa yukhalifunahuma suke sabawa da su kuma fi ma wafaqa al-umma a cikin abin da suka yi daidai da al'umma a ciki alaihim an yubadiru bi ziyarati ahadi mustashfayat al-amrad al-aqliya yace ta ina so da Allah su yi kokari su kai kansu asibitin mahaukata eh yanzu za kamata su je psychiatric su ziyarci kansu ah yaushe za ka ce inda ya samu matsala nan za ka bi shi inda bai samu matsala ba yake tare da al'umma kuma sai ka kyale shi anan ai kaga mutum yana bukatar ya ga psychiatric janto ya samu matsala to shi yasa yace to alaihim an yubadiru bi ziyarati ahadi mustashfayat al-amrad al-aqliya su sauri su dan je su kai kansu su reporting a wajen asibitocin mahaukata a bude musu fayil su rika zuwa suna shan magani ne ta aka min salamatin kulin ko ko akalla su gane shin suna ma da hankali hankalin su lafiya lau yake garwa yake ko akwai wani mental abu da yake damun su haka watakila wani matan na gado ne wa illa wa illa fa fi wani khadirin ala al'umma in ko ba haka wato suna cikin wani al'amari wani yanayi wanda yake mai hadari a bisa al'umma wa ala anfusihim da kuma akan kawunan su ibn taymiya kaga ibn taymiya dinnan allazi jawara dariha sufiya wanda ya nemi ai makwabtaka da shi da kabarin sufaye وابن القيم yace kuma haka ibnu kayyim alladhi zarat atharuhu bi ta'assurihi bis sufiyya atharu ta'assurihi bis sufiyya fi jami'i mu'allafati wanda alamomin tasirin tuwarsa da sufanci ya bayyana a cikin dukkanin mu'allafatihi tarihofinsa laysa bi ba'idaini min as-sufiyya sadiqin ba sa basu nisa daga sufanci wanda yake masu gaskiya ba wa ataqid yace ni ina itikadin anna ibnu taymiya law kana mu'asiran li akthari muqallidihi al-yawma da ce ibnu taymiya yayi mu'asara ya zauna zamani ɗaya da mafi yawan waɗanda suke da'awar suna bin sa yanzu lakana awwalu man yaruddu alaihim shine farkon wanda zai fara yi musu raddi wa yajharu bi kalimatil haqqil murra fi wujuhihim ya bayyana da daddatar maganar nan ta gaskiya gaskiya mai daci a fuskar su yace ba gaskiya kuke yi ba akai wannan shine abin da yake faruwa la adai anna jami'a man yatajuna bi aqwali yakhunna fi ilal muqallidina lahu ya ce ba wai ina ne ba ina da'awar cewa duk wanda yake ganin cewa waɗanda suke kafa hujja da maganarsa sun shiga cikin waɗanda suke yin koyi da shi bane wal hunaka man yahtajuna bi aqwali akwai waɗanda suke yin ku kafa hujja da zantukansa wa ya'jibuna biha suna yana burge su walakin la ilaha illa ta'assub wa tahazzub lahu amma ba su kai ta'assubanci da kuma tahazzubi da killacewa akan nasa ne kadai daidai ba na sauran jama'a ba daidai bane ba sa yin wannan وهناك طائفة أكو وتجمع أن تقلد ابن تيمية رحمه الله كان في ابن تيمية الله يجيكنسا دون أن تقرأ له بتما تبكرن تقومي ناسبا كاذبا abin da ke akwai kenan fa wanda maulana shekh radiyallahu anhu ina jin kaman yawwa ina jin kaman ina tunanin kaman zai zo kan wannan magana dan ya taba bamu labarin a wannan dinsa a baki da baki to ina tunanin watakila zai kawo shi gaba kaɗan akwai jama'a da take bin ibn taymiya wanda bata taba karanta masa littafi ko ɗaya ba autalin mu ilmama darisul mustafsir bi ma fi mu'allafati ko kuma ta ce ta tsaya akan kallon wani abu na littattafan da ya rubuta ta rika karantawa irin karatun mutumin da zai bi diddikin abin da wani ya fara a littafinsa min sawabin na daidai au khatayin ko kuskure wa afkur yace ina tuna anna wahidan min haula yawwa kana baini wa bainahu ittisalatun bi hukmi amalihi yace wani mutum akwai sabo tsakanina da ni da shi cikin irin waɗannan mutanen saboda yanayin aikinsa ne ya bashi haka wa fi yawmin min al-ayyam wata rana kaddama li adana min manshuratin islamiyya sai ya kawo mun littattafai da yawa na daga wannan din musulunci aksaru min al-jumhuriyyatil arabiyyal muttahida mafi yawan su daga Dubai UAE United Arab Emirates daga nan wajen aka kawo su wa hiya fi jawhariha amma a cikin jauharinta manshurat wasu abubuwa ne wanda aka aka yayyada wajhu al-ikhwan muslimun da ikhwan muslimun suke rarrabawa shi da na faƙabintu har shakiran na karɓa ne godiya sun masala ni an tsarika ce shi kenan sai tambaye ni sai ce mun kaifa meye hanyar ka sai ce faƙultu sai na ce masa ana la attabi turuk ya ce a ni ba hanyoyi nake bi ba in ji maulana shi walakin ni mutamassikun bi tariqin sudahu wal ahmatu wal kitab was sunna ya ce amma ni ina riko da wata ɗariƙar da abun da ya kafa tubalinta da abun da ya zama ya ɗaga ginshikinta to littafin Allah ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika ilmi annahu bi annahu yuridu an yaftaha ma'i babal jadal al aqim alladhi la yusmin wa la yughni min ju'i yace abin da yasa na gaya mar haka yace saboda na gane cewa yana so ya bude kofar jayayya ne wacce wannan jayayyar haka nan take ba za ta haifar mana da komai ba domin ba ta da ba ta kosarwa kuma ba ta maganin yunwa kawai zai bata bin lokaci ne wala nadri ila aina yantahi bina kuma mu san ina abin zai tsaya da mu ba wa qultu lahu sai na ce masa in tazahur bi a'malil akhirati bayna al mala'i laysa min dabi salihin mutum ya rika bayyana ayyukan lahira a tsakanin al'umma baya daga cikin hali na mutanen kirki ka rika aika bayyana ayyukan da na lahira ne ka rika fitowa kana yin su a fili to baya wani kamar yadda ake yanzu idan kana idan aka tambaye ka wani ya azumi wani azumi kuma sittin min shawal kai ba kai bane a ina aini da an idan da sallah kwana biyu shi yasa wani yace kai kai la bi da arewa ne wani wani ne cikin su wani ne cikin su ya ya wanda ya dauki ruwa ruwa fa yace yace ai bi da arewa karewa a je can dai su gane shi kenan haka haka yake aka azumin alhamis da litinin za ka zace ai ni yanzu na kai shekara kaza ba na fashin ta fashin alamis da litinin ba kai da kake dan Allah ina ruwan wannan abin da kace za ka yi ta yayatawa a kai so shine sai yake cewa a ma lam yakun al-amalu min sha'ani an yuzhir shar'an an yuzhara shar'an yace muddin dai aikin ba irin wanda za a bayyana bane a shari'a walamma qara'a fi dhalika al-waqt ala kitabin min kutubi yayin da wata rana ya nuna ya ga wani littafi daga cikin littattafai na surra bihi sai murna da shi wasta'ara wasta'ara hu ya karbi aran sa li tari ahu dan yaje duba shi wa kad fa'ala kuma yaje duba din falamma aada ilayya alkitab yayin da ya dawo mun da littafin qalani sai ya ce mun wallahi kullu kitabika da'wa sariha ila al-ittiba'i wa istinabil bid'a yace littafin nan naka na duba shi na gani na gadi yana kira ne zuwa ga a rika yin biyayya ga abin da ya zo a cikin littafin Allah da sunar manzan Allah kuma a nisanci bid'a sun maƙal sannan sai ya ce min to kaji inda sai ya magana ya ce an sahuka bil itimadi ala kutubil allama shekhi islam ibn taymiya ya ce ina ina maka nasiha yake gaya maulana shi ina ma nasiha akan ka kula da duba littattafan al'allama mai ɗimbin sani ɗin nan shekhi islam shekhun musulunci ibn taymiya ɗan taymiya yace ina so ka karka duba littafin sa fa qultu lahu yace to sai na ce masa min fadlik yace to da Allah ko zai yi wa an taskura li asma'a ba'dha ka ambata mun sunayen wasu littattafan li abhaza fi mazaniya an hadan in naje na binciki ire-iren su in duba in gani faƙala li sai sai muta'assif akhi yace kai ta dan uwana ya hakuri ana ma waqaftu ala shay'in minha wallahi ban taba duba ko dai daga ciki ba ban taba ganin ko dai daga ciki ba ka ji ba taglidul a'ma mala suna nan da yawa a garin nan wallahi azim masu wannan cika baki da wani ma bai taba jinta ba a wajen malamin sai ya ce ibn taymiya ya ce kaza a ina ya ce malamin ba da san a ina ya ce ba haka suke yi a mutanen da malamin suka ga mutum ya ja ma ayar alkur'ani amma ba daga qur'ani ya ji ta ba wannan watakila a kasa ta ji ko a hudu ba ko ya karanta a mujalla ba daga cikin alkur'ani ya karanta ta ba shi kenan shi yasa sai zaman to iya saninsa da fasarar ta iya abin da aka kawo ta a inda ya gani din bai dauka akwai wani abin daban ba haka ya ce wallahi ban taba ganin kodai daga ciki ba fa kuntu fa kaifa alimta kana jami'a ma fiha sahih ya aka ga dan duk abin da ke cikin ta mai kyau ne ata ausajani bil i'timadi alaiha har kuma wasiya da cewa na dogara da ita na dogara akan ta فقال إن الثقة منعدمة بالنسبة لمؤلفات غيره كذي ولا مغان يتي دومين الثقة أمنتوا تتبس an rasa ta in har an jingina ta ga wasu littattafan da ba na ɗan taimiya ba kamar kawai labari ne bai kuma fa taɓa ganin kwadaya ba haji fa shine sai maulana shek ya ce fa qultu lahu sai na ce mishi qaddamtum li hadratukum adadan min al-manshurati wa kuntu azunnu anna ma fiha mawthuqun bihi sai sai amma kuma da kake zuwa kana kawo mun waɗannan littattafan nan da wannan manshurat din da kake ta kawo mun tsawon lokaci nake karba ai na dauka abin da ke ciki kun yarda da shi kuma yanzu gashi kana ce min duk wani suka ba komai bane in ba littafin ibn taymiya ba ya zai fita da wadancan da ka bani baya ha ka tuka fa qala li na'am ce kwarin kuwa ce fa kuntu fa kaifa tad'adimu suqa bil mu'allifati a'immatul islam in to yanzu kenan in har wancan ka yarda da shi za a rasa sika kuma a cikin dukkanin sauran littafan shugabannin musulunci yace fa ta'ajjabtu min haula'i yace shi sa nake mamakin waɗannan mutanen kaifa yaz'amuna annahum yaqliduna ibn taymiya wa ta'aluna fil intisabi ilayhi suna neman suna ganin cewa suna da daraja in sun danganta kansu zuwa gare shi ma a jahilihim bi mu'allafatihi wa mazahibihi tare da ma sun yi jahilci talibansa da mazhabarsa a ruhiyya ta ruhi wa akhlaqihi da ɗabi'o'insa wa hum ya'ruduna ardar rajuli da'iman wa hum ya'ruduna yu'arriduna ardar rajuli kullum mutumin suna bijiro da mutuncinsa da'iman ila al'aza abin ta cutarwa min janibi khusumihi wa ada'ihi dan ana suna bijiro shi akan waɗanda suke kinsa ai kaga za su cuce shi su zage shi wani kahilin an yaqul wani mai faɗa man ya gana ma zai ce inna haula al mubtadi'a waɗannan mubtadi'an alladhina yajma'u wasfun wahidun abunda sifa ɗaya ne yake tara su huwal hikdu ala ummatil islam shine fushi da kiyayya ga musulunci wa bil akhassi ala ulama'iha musamman ma malaman wa fuqaha da faqihan wa iktirafu bid'a takfir da kuma tsirwurtar laifin bid'o'in kafirta al'umma bi ajma'iha baki daya iktadau sun yi itikadi sun yi koyi ne bi annabi taymiya faqat fi shay'in wahidin sun yi koyi da ibnu taymiya ne a cikin abu daya ne abu ɗayan nan huwa akhta'uhu fil aqaidi wal fiqhiyat inda ya kuskure a cikin aqidoji da fikihu sai suka bi shi anan wa amma fi ma siwa zalika amma cikin wani abun da ba wannan ba falam yuqalliduhu busu bi shi anan ba wa lam yuwafiquhu kuma su daidai da shi ba me mazaban sa ruhiyya me ɗabi'o'insa me halayensa me tarihinsa duk babu wannan abu a ina ne ibn taymiya ya karkace sai su bi shi anan wanda sauran al'umma sun yi nan su sun yi can shi ya yi nan shi kadai akan kuskure sai a bi shi a nan wannan abu saboda haka sai suka bi shi wajen ijabiyat suka kyale shi da wajen salbiyat sai suka bi shi haka suka masa saboda tsabar rashin adalci wa bi zalika yattadihu lana jaliyan annahum la salafa lahum fi hadhihi al-umma yace saboda haka da suke ta cewa su salaf salaf salaf ba su da wani salaf a wannan al'ummar illa al-khawarij sai khawarijawa wal mujassima da masu cewa Allah jiki ne masu kwatanta Allah da jiki wal jahamiyya da jahamiyya wal mushabbiha da kuma masu kwatanta shi da yanayi haka kama sa ta'lamu insha Allah ta'ala kamar da zaka san shi idan Allah ya yarda haka wallahu ta'ala alhamdulillah